أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na nailul auda min asrari muntakal akhbar za mu tashi kan hadisi na 617 to ƙara shi a cikin hadisai da suke magana akan akan inda wurare kai waɗanda musulunci ya hana a yi sallah a cikinsu بسم الله الرحمن الرحيم وعن زيد بن جبير وعن زيد بن جبير عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة موادع في المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعلان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه عبد عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال إسناده آه ليس بذلك القوي وقد آه تكلم في زيد بن آه جبيرة من قبل حفظه وقد روى ليس, ليس ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر الأمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأسه من حديث الليث بن سعد والعمري نعم an samu wannan hadisi daga zaidu dan jubaira daga daudu dan hussein daga nafi' dan umar yadda allah su ƙara tabbata a gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a wurare guda bakwai sab'ati mawaɗina annabi sallallahu sallama wuraren nan guda bakwai ya hana kada a yi sallah a cikinsu na farko tanda bola ina jin duk sunayen su ne ko ana kiran shi tanda a wasu wurare ana kiran shi bola wajen zuba shara na inda ake zubar da shara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya yi sallah a wajen wajen zubar da shara shi ma ma'awan shayaɗi ne wuraren na zaman shaidanu shi yasa ko yara da ake cewa su je su zubar da shara ya kamata a ringa koya musu addu'a in sun je za su zubar da shara su ringa bismillahi ita wannan kalma ta bismillahi kowa take wa amfani sa'an nan tana dakushe aljanu shaidanu ba sa iya cutar da mutum ko da sun yi niyya sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya kare mutum akwai aljanu akwai shaidanu su yanda ka san ɗan adam shaidani wanda zai so ya ga tsiraici ya yi dariya to akwai aljanu wanda in za ka cire kaya sai su taru suna jiran ka tuba kaya su ga tsiraicinka su yi dariya to su ma maganinsu shi ne bismillah kana bismillah duk za su watsi to su kuma ba ganinsu ake ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba ganinsu ake yi ba da haka babu maganinsu illa ɗan adam ya yi ta neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gare su galibi aljanu shiranu suna zama a wajen zubar da shara suna zama a makwararar ruwa har wuraren wanke-wanke da mata suke a banɗaki shi yasa mata da suke zubar da ruwa su ma a gaya musu musamman ruwan zafi duk lokacin da za a zubar a yi bismillah saboda me ta je ta kwarawa wani ɗan aljan kaga shi kuma ba da yawansu ba imani ne gare su in an musu sai su rama su yi ninkin ba ninkin wasu ba a musu ba ma ya aka kare da su bare an taɓa su akwai mata da ciwo ya dame ta aljanu suke damunta ƙarshe abinda suka ce wai ruwan zafi ta zuba musu suna zaune kawai ta ebo ruwan zafi ta zuba musu ita kuma wanke-wanke ta yi da ruwan zafi za ta zubar to irin wannan maganin su shine ambaton Allah maɗaukakin sarki waje na na biyu shine kwata ko abbatuwa ina ji shi ma sunayensu ne wajen da ake yanka dabbobi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a wuraren inda ake yankan yawa inda ake yankan na uku shine makabarta bayan mun karanta hadisan da suke magana akan makabarta wanda aka yi bayani ɗan adam idan ya rasu babu ba lokaci yake ɗauka ba na jikin shi ya lalace najasa ta yi ta fita iri-iri ruwan ɗiwa ya kumbura ya fashe to wannan shi yasa sa aka hana wato sallah a kan makabarta sannan na na hudu shine tsakiyar hanya ƙari'atul dariq tsakiyar hanya inda mutane suke wucewa ba a yadda musulmi ya zo ya ce zai sallah a wajen ba allahumma sai in larura ta kama shine kamar yadda yake faruwa da masallatai su cika ran juma'a sai a zo kaga har hanya an tsaye da motoci na sun daina wucewa to sallah hanyar mutane da suke wucewa musulunci ya hana sai ka nemi waje ka nemi masallaci ka nemi gefe ka nemi inda ba hanyar mutane ba ne ba don don kana sallah kuma ka hana su wucewa ba eh kamar da na faɗi sai illar rura akwai inda ba yadda aka iya to amma inda yadda za a yi to sai a ba da hanya na a batta a yi sallah a baƙa tsakiyar hanya na biyar shi ne a wajen wanka shi ma musulunci mun karanta hadisi a baya musulunci ya hana yin sallah a wuraren wanka shi ma wuri ne na inda ake tuttuɓewa wuri ne na shi ma najasa wadda yake tana iya yaduwa ba a ganta ba sai na na shida shi ne makwancin raƙuma wuraren da raƙuma suke kwana amma kaga hadisan ba da muka karanta banda wuraren da raguna suke kwana banda wuraren da akuyoyi suke kwana amma wuraren da raƙuma suke kwana musulunci ya hana a yi sallah a wajen malamai sun yi bayani da yawa dalilin da suka gano ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikinsu shi ma akwai maganan aljanu akwai aljanu kai da ka kalli raƙumi ai ka ga na ka kalle shi da kyau na ka san akwai magana ra'ani ma ya gama ko afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat Allah ce ba za su yi duba ba zuwa ga raƙumi su ga ya Allah ya halice shi Allah ya tara masa abubuwa to kuma su ma aljanu suna shiga jikinsa eh shi yasa shi ma in ya fusata ba kyau in ya fushi ba kyau Allah ya tsare mu sa'adan na bakwai shine saman ɗakin Allah nan ce saman ɗakin Allah yana nufin saman Ka'aba ba a sallah a saman kawa amma ana sallah ta nafila a cikin ka'aba ana sallah ta nafila a cikin ka'aba ita ma ban da farilla in ka je sai dai ka fuskanci ka'aba nan allah maɗaukakin sarki ya sa a fuskanta ne ba a shiga ciki ba amma an shiga ciki ana yin nafila kamar yadda za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma ya yi raka a biyu a ciki shi ne ya ce imamun laisi hadisin sa'ad shi ma ya ruwaito kwatankwaci irin wannan daga nafi dan umar bayan waɗannan wuraren maluma sun ambaci wasu wurare wanda aka hana musulunci ya hana shi ma a yi sallah a ciki wato bayan makabarta akwai katangar banɗaki bayan katangar banɗaki shi ma ba a so a yi sallah a ciki akwai coci ta ma ba a son a yi sallah a ciki zai in ya kama akwai ban san sunan shi synagogue ne ko na yahudawa me sunan shi da hausa ne eh me sunan shi da hausa eh da hausa to synagogue to shi ma shi ne bi'a wato shi ma wurin bautan yahudawa shi ma musulunci ya hana yin sallah a ciki sai idan larura sannan ya hana inda aka tara gumaka inda aka tara gumaka shi ma ya hana a yi sallah sannan gidan da ake azabtar da mutane shi ma an hana a yi sallah a ciki wato a ce ga wani gida kawai na azabtar da mutane ne to shi ma yana ciki wato wuraren da aka hana sallah a ciki da kuma cikin rami rami wanda ya zamo wato kwazazzabo da kuma a filin ƙasa wanda aka kwace ƙasar da aka yi kwace ita ce ardul magasuba wato wani aka kwace ta dan zalunci kasancewa wannan ƙasar kwace ce to shi ma sun lissafa a ciki da kuma masallaci wanda aka san an gina shi ba don Allah ba masallaci shine masjidi durar masallacin da aka san tabbas a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan masallacin an yi shi ne musamman don a hana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin shi sallah an yi har ma munafukai ne suka haɗu suka yi shi suka ce ai muka yi anan kaga da yawa za mu kwashe su har ma suka ce suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude masallacin ya so masalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka zai zo Allah da kanshi ya sauka da ya ce la ta kada ka yi ba za a yi ba ya ce lamasujin usisa ala taqwa a haƙo an taƙuma fihi ya ce wannan masallaci masallaci ne aka yi don a cutar da al'umman musulmi kuma ko yanzu musulmi ya gina masallaci don ya raba kan musulmi shi ma ya zama masjidu da ran kawai don ya ga al'umman musulmi na haɗe sai a yi a raba ta kun san manufar masallaci a musulunci tana da manufa mu ne muka ɗauki masallaci kawai asalin manufar allah maɗaukakin sarki da masallaci shine mutanen da suke taruwa suke sallah su zama 'yan uwan juna su zama suna sun san juna suna da labarin juna suna da damuwa da damuwar juna in juna ba su da lafiya sun sani shine manufar yana daga cikin manufar masallaci amma kaga yanzu za ku zauna da mutum kuna sallah shekara goma kuna haɗa sahu amma sai ya mutu ma baka sani ba na ba ma magana wai rashin lafiya ba ai sunan shi ma baka sani ba shi ma bai sani ba gaba ɗaya wannan wani juyi ne ba haka musulunci ya tsara ba hasali kamata ya ce ko rashin lafiya yi ka sani haka ya kamata in kana neman taimako ya taimake ka in yana neman taimako ka taimake shi wannan shine manufan musulunci shi yasa musulunci ya tsara akwai haduwa wadda take ta kullum mutanen da suke anguwa ne za su dinga yi su haɗu su yi asuba su haɗu su yi azahar su haɗu su yi la'asar su haɗu su yi magariba su haɗu su yi isha akwai kuma haduwa ta wadda ta fi wannan hwaɗi ta sati sati ita ce haduwar sallar juma'a wannan kuma mutanen da ba na anguwanku ba wasu anguwanni duk za ku zo ku haɗu duk kusan juna sa'annan akwai haɗuwa wadda ta fi wannan hwaɗi ita ce haɗuwar shekara-shekara shi kuma garuruwa ne za ku zo ku haɗu ita ce haɗuwar idi shi ma da wannan ta'aru a bada yanzu ba ruwan kowa kawai kowa ya yi an wuce shi yasa Allah ya sa kuma akwai haɗuwa ma ta duniya ita ce haɗuwa aikin haji da haka waɗanda suke zuwa aikin haji ba manufa aikin haji kawai ka je ba ruwanka da kowa ba haka ba ka gane ɗan uwanka daga ƙasashen duniya ku yi abokantaka ku yi ƙawance wataƙila sakamakon wannan ma kanshi sai Allah ya baka aljanna don ka yi wannan ƙawancen ne ba don komai ba sai don Allah ba wani abu an da ka samu a ciki kuma kawai Allah ma ya san kayi ne don shi shi kenan ko ba kuma yanzu irin wannan zumuncin yanzu yana da sauƙi ga waya a ringa gaisawa a ringa gaisawa lokaci-lokaci kaga kawai ka san haɗuwa ce watakila daga wannan rabuwar da shi ba ku sake haɗuwa sai filin kiyama haka yake faruwa to zumuncin aikin hajji zumunci ne wanda yake mai girma kuma mai albarka domin haɗuwa ce ta Allah maɗaukacin sarki za ka ga al'ummomi sun haɗu da juna ƙasashe kuma wani hukuncin Allah ba ni jin a filin aikin hajji in an je aikin hajji a duk duniya za ka kira wata ƙabila ƙabila ko a ina take da baka samu Allah ya kawo wani nan ƙabila su ake haji ba ai kun gane hausa duk kowace ƙabila a ko ina take a ko lungu da za ka bincika sai kaga Allah ya kawo wani ɗan ƙabilan wajen ya musulunta ya zo aikin haji ko ina fa don Allah ya yi tare yanda annabi ibrahim alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni wa azil linnasi fil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tuka min kulli fajjin amik umarnin da Allah maɗaukakin sarki yawa annabi Ibrahim cewa ya sanar da mutane su zo aikin haji duk duniya har yake cewa ya ubangiji muryata ba za ta kai ba Allah ya ce ka sanar mu za mu isar kuma haka aka yi annabi ibrahim ya ce ya ku mutane allah ya rubuta muku aikin haji ku zo aikin haji da yawa Allah maɗaukakin sarki ana duniyar rai duk wanda ya amsa wannan kiran to yanzu ya ganta ha har maluma suke cewa yawan amsawanka yawan aikin hajjin sai ta labbaika labbaika Allahumma labbaika na eh a ba yanzu zaka yi ba ina nufin tun da ne in ka amsa a wancan kiran Allah ya sa mun amsa da yawa eh wanda ba su je ba Allah ya kai su nuna muka ji Allah ya yi ta kai mu ba ku ci amin ba yawa to sai babu salatu tadawu fil ka'aba babu da zai magana akan sallar nafila a cikin ka'aba ɗakin Allah mai alfarma ɗakin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi a duniya a matsayin ɗakinsa ba ɗakinsa irin ɗakin ka irin ɗakin mutane ko yana ciki ba a nashi ne Allah ya sanya wajen bauta kamar da mala'iku suna da nasu kaba a sama suna sunan shi baitul ma'amud suna ana shiga masallaci ne kuma mala'iku na dawafi suna dawafi yadda muke dawafi a wannan a wannan duniya tamu da haka Allah ya sanya shi ɗaki ne don abauta mu shi yasa ibada da dawafi babu inda ake yin shi a duniya babu wata ibada da aka ɗora musulmi da wani waje da zai ringa zagayawa duk duniya banda kaba shi kadai nan ne kadai kana zagawa kana ibada amma duk inda kake zagaya exercise kake eh amma nan duk zagawa da kake yi ibada kake yi daidai yake da sallah ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce dawafin nan da kuke kamar sallah ne sai dai shi Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku yin magana a ciki bambancin sallah za ku yi magana a ciki bambancin sallah ya ce sai dai in mutum zai magana shi ma ya faɗi alheri kuma yadda yanayi yake ma da waya ka samu lokacin hira sai dai a ɗanyi gaisuwa Allah maɗaukakin sarki kuma ya kewaye Ka'aba da abubuwa na samun rahama a jikin Ka'aba akwai akwai multazam wani dan bigire wanda duk abin da ka roƙi Allah a wajen zai baka shi sai dai idan ka roƙi Allah abin da yake Allah ya hana addu'a ta haram shine kada Allah ba zai baka ba na'am addu'a ta zalunci ko abin da Allah maɗaukakin sarki a sunnarsa ba zai yi ba in ka je ka roƙa a multazam ma ba za a ma ba amma duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar a sunnarsa zai yi wa ɗan adam duk abin da ka roƙa zai baka kana san arziki Allah zai baka kana san ilimi Allah zai baka kana san ɗaukaka Allah zai baka san ka cika da imani Allah zai baka kana ko duk shi yasa ka ga in mutum ya je wajen za ka ga kowa da abin da ya dame shi amma kuskure ne musulmi ya je wajen a ce ya manta da maganar aljanna eh ba laifi a roƙi duniya amma sai a yi rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa gina azaban amma mutum sai ya tsaya kawai guda ɗaya kwanaki an yi ta nuna wani mutum yana bulus bulus ko bulus bulus bulus bulus bulus Allah zai ba shi bulus ya ma ya ba shi ma an nuna min hoton shi ya zama mai bulus ce ba laifi ce da ce Allah ya sabe manta da aljanna ba ina nufin kawai addu'a da za a marke na Allah ya sa ya ce bulus wal janna amma dai bai faɗa an je aljannan ba bulus bulus bulus bulus ya dinga faɗa na yawwa to ka gani shi bulus shi fulus ko baka yi addu'a ba ma Allah yana sai ya baka shi ya rubuta fulus Allah ya rubuta shi ya gama wallahi na duk zai ba kowa abin da ya rubuta zai ba shi eh shi yasa wannan gamamman abu ne kawai ka yi ta roƙa lokaci ne eh da abin da za ka yi da nawa za ka kashe hulus ɗin nawa za ka samu shi kenan nan wajen da ake kama a riƙe jikin ɗakin Allah za ka ga mutane shi ma waje ne na addu'a jikin ƙofar nan galibi mutane za ka ga mutum yana kuka wasu zunubai da ya aikata Allah ya mar gafara kuma za ka ga ana layi shi yasa ake ba mu labarin wani balarabe ya zo haka yana ta jiran wani ya riƙe yana ta abin nan sai je yana cewa Allahumma albaini riyal Allah ya ba shi riyal dubu biyu mutumin kawai sai ya sa hannu a jaka sai ebo ya ce gashi ya ba shi waje na? eh ya ba shi a wajen a tekan ya ce ga albaini riyal ya ce yalla yana Allah Allah ba shi waje ne shi ma ya samu ya yi addu'a to sai ji shi ya dage ga abin da yake roƙo to kaga Allah ya amsa masa nan take na ya fito da su ya bashi eh ya ce shi ya bashi waje to ba laifi a yi addu'a kamar da na faɗi ka roƙi duk abin da kake so amma kar ka manta da lahira kada ka manta da cikawa da imani kada ka manta da gamawa da duniya lafiya kada ka manta da shiga aljanna kada ka manta da Allah ya tsare ka daga shiga wuta don wannan su ne manyan abubuwa da suke gaban musulmi وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه an samu hadisi daga ibn umar ya da Allah su ƙara tabbata a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin ka'aba ya shiga ɗakin ka'aba shi da sayidina usama bin zaid da sayidina bilal da sayidina usman bin dalha su su nawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sayidina usama sayidina bilal sayidina usman bin dalha da suka shiga sai suka rufe kofa sai suka kullo kofa su kadai a ciki sai shine yake cewa ibnu umar yake cewa muna nan ana tare a waje lokacin da suka buɗe kofa ni ne farkon wannan na soma zuwa wajen ya ce sai na tambayi bilal tunda shi an shiga da shi sai na ce masa shin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga ciki ya yi sallah sai ce mun e yayi yayi sallah a tsakanin wato ginshikai guda biyu kwanaki na ga an ɗauki cikin hoton kaba ana nuna duk wanda ya gani zai ga wasu na filoli haka to a tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran su daman wato ginshikai yamaniye wanda mutanen yaman kusan suna da wa kamar yadda ake kiran rukunul yamani a cikin jikin ka'aba wato bangaren gefen mutanen yaman to shi ma haka ake kiran shi amudai yamaniyain da haka a tsakaninsu annabi sallallahu sallama ya shiga nafila abin da ya fi tabbata shi ne annabi sallallahu sallama so ɗaya ya taɓa shiga ka'aba eh wasu maluma sa cewa so biyu amma tabbatacce shine so ɗaya ya shiga amul fatihi bayan nan bai taba bai sake bai shiga ba to lokacin da aka gina kaba kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ginin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar larabawa ƙurashawa sun yi yekuwa na a kawo gudunmawa za a gina kaba za a sake gini a gyara ta amma sai da suka yi jakunan mutane cewa duk wanda ya san kudin shi na haram ne kar ya kawo duk wanda ya san ka duba kafin aiko wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san kudin shi na haram bai da kyau sai ya zama kudin da suka tara bai da yawa sai ya zama inda ka ga shatan shatan ɗakin Allah yanzu yake sai aka rage wannan waje da kaga ana kiran shi a hijir Ismail ɗan kewaye fari shi ma cikin Ka'aba ne sai ba a shigar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yake gaya wa nana Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi ce mata da ba dan mutanenki sabbin shiga musulunci bane da na sa an rushe wato wannan bango da ke gaban hijir ismail sai a shigar da shi sai dan ya ce mata nan ma cikin ka'aba ne wannan shi ya sa ka ga ana shiga a yi nafila amma in an zo farilla za ka gaba kowa saboda da za ka tsaya ciki kai a zahar baka da sallah babu sallah kana daidai da wanda ya sallah a cikin ka'aba a ciki ciki in kai sallar farilla a ɗannan ɗan farin da kaga an kewaye baka da sallah saboda baka fuskanci alƙibla ba shi yasa zaka ga sai an kore kowa in za a yi sallah a cikin nan ba a sallan farilla kuma in ka shiga nan daidai yake da wanda ya shiga ka'aba eh yasa kaga ana ta tururuwa sun sa masa gate daga nan in sa masa gate daga daga can to shi ma cikin Ka'aba ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala li Bilal hal salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Ka'ba قال نعم ركعتين بين الساريتين أن يساري أن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين رواه أحمد والبخاري أسام حديثي دقا ابن عمر يدى الله سكارة تبتع غريسو يتي شي يا تنبي بلال يتي مسا شن النبي صلى الله عليه وسلم da ya shiga cikin ka'aba ya yi sallah sai ya ce eh ya yi ya yi raka a biyu a tsakanin waɗannan filoli guda biyu wanda suke hannun damanka a hannun hagunka in ka shiga ka'aba ya ce sa'annan bayan ya fito waje sai ya sake ya raka a biyu yana wato yana fuskantar ɗakin Allah mai alfarma sai babu salatu fi safina wannan babu zai magana a kan sallah a cikin jirgin ruwa me yasa malam ya yi babi na sallah a cikin jirgin ruwa saboda kasan jirgin ruwa dai ba za ka ce masa mai jirgin ruwa ya kalli alƙibla ba za ka yi sallah na nuhu inda jirgi yake tafiya kawai don yake tafiya na nufin inda Allah ya sa gara ma yanzu da ake da jiragen zamani ko ana ganin gabas ana ganin gabas maso yamma ana ganin kudu to ko shi baka da garanti inda inda igiyar ruwa ta ja shi in ka so masallar zai iya kallon karewa da kai ya kalli kudu ya kalli ko ina ma to shi yasa aka yi babi na cewa baka da matsala ko ma ina yake kallo za ka yi sallah kuma sallah ka ta yi cikin matafiya direban jirgin ruwa yana cikin matafiyar da ba sa kasaru an gane saboda shi jirgin ruwa gida ne akwai direbobi jirgin na iya shiga jirgin ruwa sai shekara a ciki na nuhu kuma wanda ya san jiragen roman ya gari ne a yi gida ne da family shi da kasuwa da filin kwallo da makarantar yara na rayuwa dai da kasari da haka yana gida da haka shi a nan yake da haka shi ba matafiyi ba ne na kamar yadda kake gida haka shi ma yana gida da haka maluma suka ce shi sallah zai yi yana gida ne ka sha bamban da kai da zaka shiga misali daga abuja da a ce akwai filin jirgi ka ce zaka sauka a lagos kai kamar tafiye ne amma shi kan mazauni ne akwai jiragen ruwan da sun je inda za a huta kwana ɗaya kwana biyu kawai shi gida zai shiga ya kwanta nan a gidansa عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق رواه دار قدني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah su kara tabbata a gare su ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaya zan yi sallah a cikin jirgin ruwa sai annabi sallallahu alaihi ya ce ka yi sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye ya ce sai dai idan ka ji tsoron za ka faɗi sai ka yi a zaune shi yasa ya halatta a yi sallah a jirgin sama cikin jirgin sama a zaune ya duk inda sallah ta kama za a yi sallah a duk yanayin da ɗan adam ya samu kanshi tunda ai ta kai ta kawo za a yi sallah ma babu alwala babu taimama in babu in babu abin taimama babu to duk abu wannan in dai sallah ce to haka za ka yi kuma Allah zai karba saboda ai ita sallar ba wai Allah maɗaukakin sarki yana amfana da ita ba ne a'a mu ne muke amfana da ita shi Allah maɗaukakin sarki ba abin da ibadanmu take ƙarai shi da shi Allah ya wuce na. shi Allah maɗaukakin sarki ya samu ne mu yi bauta don mu samu lada idan da ibadarmu Allah maɗaukakin sarki na buƙatuwa da ita aida ba ta mu zai buƙata ya buƙaci ta mala'iku su da akwai wanda ya sujada tun da Allah ya halicce shi ba zai daga ba sai tashin kiyama yana cikin sujada yana ta tasbihi subhanal quddus subhanal quddus subhanal quddus saboda su ba sa gajiya ba sa cin abinci ba abin da suke kawai ibada suke yi la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba sa saba Allah abin da ya umarce su umarni kawai suke bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba in ka ji tsoro kuma sai dai in ka ji tsoron wato haduwa ko sai kai sallah a zaune to wannan kaga maluma suka ce duk wannan yanayin da ka samu dama haka za ka yi sallah akwai hadisin da imamu darul kudini ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mara lafiya zai yi sallah a tsaye in ya sami iko idan bai sami iko ba fa zai yi sallah a zaune sai ya zauna ya yi sallah a zaune idan bai sami iko ba fa sai ya sallah ma sai ya yi mata ima'i ya dinga kwatance iya zan abin da zai iya kenan haka zai yi in zai iya sujada ya yi in ba zai iya ba ya yi imai haka nan zai yi sallah kai in ba zai iya sallah a zaune ba ma yi ta a kishin gide an fi sa a kishin gida ta dama in kishin gida ta dama ba za ta samu ba a kishin gida ta agu in ba za ta shafa a kishin gida a kwanta da baya kai na kallon sama a yi sallah idan ba zai samu ba sai a yi sallah da ido da ido shi kadai a yi sallah da shi saboda duka Allah ya sani duka Allah ya san me kai sallar ce ba a san abarta ba Allah bai yadda a bar sallah ba da Allah zai daga wasu kafa akan sallah da ya daga masu yaki yaki hafarai ana buge in buga amma nan Allah ya saukar da ayat cewa lalle ai sallah kuma akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inji Allah sai Allah ya sanya mata lokaci kuma haka yake so ai da haka ibada ce biyayya ne sai babu sala sai mu tsaya nan za mu tashi babu salatul fardi ala rahilati li uzri babi da zai ba da dama mutum ya sallar farilla akan abin hawa saboda uzuri kaga kenan yanzu abin hawan mu mota ce na da mashin da keke da jirgin sama duk da cewa akwai dawaki amma galibi ba a cika hawan su ana tafiya ba ga garuruwa sai wasu wurare har yanzu suna tafiya da raƙuma da sauran da jakuna da sauransu wallahu a'lam وعليكم السلام نعم نعم نعم
wannan su su daban suna wani titi ne kawai ya raba
to yana magana akan masu masallaci ya ce za ka ga wasu ma titi ne ya raba su wallahi duka mu muka yi kuma ba ba Allah bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ba mu ne muka rarraba masallatai saboda san zuciya wannan shine gaskiyar magana kamar yadda muka shiga ƙungiyoyi saboda san zuciya ba ƙungiyar da Allah ya sa ka shiga sai ƙungiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka ta kaɗai ita kuma ƙungiyarsa ita ce musulunci na ba kuma wanda isa ya ce ma ba haka ba in ana in za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ƙungiya to sai da sunanta islam shikenan ba daɗi ba rai to kuma nan ne Allah maɗaukakin sarki ce mu shiga nan ne ma ya dokaci ya ce kai ne da mu mutu sai muna musulmi ala ta mutunna la wa antum muslimu inna dina inda Allahil islam Allah ya sauran duka mu muka yi da kanmu saura kowa kuma zai je wa Allah bayani me yasa yayi me kuma suke yi wannan shine Allah wa Allah na'am na'am na'am ya ce kamar alwala a cikin ban ɗaki na jirgi tunda waje ne ɗan wato bai da girma shin mutum zai iya alwala yana shafa ruwa dama ana alwala da shafa ruwa kuma ba a jirgi ba ai ana yin alwala da shafa ruwa sai idan kana da datti yanzu idan ka fito wanka yanzu za ka yi alwala dama ai shafa ruwa za ka na domin za ka wanke yanzu ka gama wanka sai za ka yi alwala ya za ka yi a kaga kawai ɗan ruwa kaɗan ya ishe ka na duk ka shafa kuma alwala da shafa ruwa ai alwala ce ba na nufin sai ruwan alwala ka ya ringa zuba yana tafiya a ƙasa shine ka alwala a ka tabbatar kowace gaba da aka ce a wanke ta ka goga mata ruwa alwala ta yi wallahi wala sai me kace ma yawa safa wanda suka tafi akan safa tana matsayin kofi yanda ka san hukuncin kofi haka hukuncin ta take damin wanda ba tafiya yake ba shi an bashi yini daya dare daya in ya sa sai ya amma sharaɗi sai ya sa ta akan tsarki sai ya sa yana da tsarki yawa in yayi alwala a lokacin to shikenan a wannan tsawon yini in yazo zai ringa shafa wanda suka yadda cewa sha- safa tana matsayin huffi akwai wanda har yanzu ba su yadda ba sun yadda har cewa safa ba huffi ba ce amma dai mafi yawan malamai sun tafi cewa safa ta tafi a matsayin huffi wanda ya duba abin da malaman fiƙi suka faɗa cewa sharuɗa cewa dole ta zama fata dole ta zama ta yi kaza wasu suka ce ba dole ta zama ba tunda manufar musulunci a wancan ma shine sauƙi wa al'umma shi ma wannan shi ma shine sauƙin wallahu a'lam na'am na'am na'am na wanda suke yankan dabbobi eh wanda suke yankan dabbobi yaya sallar su take haka za su yi abin da ya dace da su shine su nemi sutura na sallah sannan su su ringa ko ba ko musulunci na son tsafta misali ka gaddara ma a bar maganar jini a ce ma ba najasa bane misali to ko ba komai akwai tsafta wanda musulunci yake son yayi duk wani abin da muka sani dan adam yana kyama na nuhu in ka duba babu wanda musulunci bai hana mu cewa kada mu ai datti musulunci baya so ya samu mu ringa tsafta duk abubuwan da ka sani babu wani abu da za ka sani wanda musu- na musulunci ne ya zama kuma abin kyama a babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da aka yi duniya ba a yi mai tsaftar shi ba tsafta kuma ya koyar da sahab- sahabbai tsafta shi yasa gidansa ma an zai shiga shi sai ya yi asuwaki magana zai yi da iyalinsa sai ya goge bakinsa eh sallallahu alaihi wasallam haka yake da aka sai suna musu nemi sutura wanda za su ringa yin sallah da da ita Allahu ala kuma ba a cikin wajen yankan mu da sai an da to alaikum salam na ta ina za ka hau askar ana hawa ai akwai masu aiki amma dai kai in ka je ka ba ta ina za ka hau sama ba ana nufin saman masallaci ba fa saman ainihin ɗakin Allah ka gane ba wai saman harami ba saman harami ai masallaci ne amma shi ainihin ɗakin kaba shi ake magana shi kan inda ba ka zama injiniya ba wani waje ya ɗan fashe an kai ka gyara ai ba za ka samu wajen zuwa saman su Mm. Sallallahu alaihi. yawwa akwai ma'aikata masu wanke shi masu share shi wani ta iya yiwa lokacin sallah ya suna sama to ba za su yi sallah a wajen ba. eh dole sai sun sako Mm. Allahu ala na'am na'am na'am sallah akan benci sai a kiyaye ka a faɗo eh sallah da akan benci sallah ta yi in kai watakila ƙasan akwai larura ne kawai zai a kula ka a faɗo wajen sujada da wajen ruku ala ala sallu ala nabi kai اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض رب العالمين a yan uwa da suka tafi aikin haji ko suke kan hanya da kuma aikin hajin da ake duka Allah madaukakin sarki yanda aka soma shi kalau Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya karba ibada Allah ya kai masu tafiya lafiya Allah ya dawo da su lafiya abuwa na kurakurai duka Allah madaukakin sarki ya tsare Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya